alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ashirin da hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makar zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara da dadiya idan ba manta ba satin da ya gabata wajen sati na baya mun tsaya darasi na biyar za mu tashi darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka so ta ta muna da kuma ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa ne da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu kuma idan ba manta ba za mu tashi aya ta ɗari da sha biyar mun ga aya ta ɗari da sha aya sha hudu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
آية قليل كافر ولقد علمنا إلى آدم
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا نخرجنهما من الجنة فتشقى Allah madaukakin sarki yake wa na kada ahidna ila Adam hakika mun yi alkawari ko mun yi wasiya ko mun ba da doka ga Annabi Adam alaihi salatu wassalam min kabulu tun da can fanasiya amma sai ya manta ولم نجد له عزما بمسامين شي zai rantsi akan abin da muka dora masa na alkawari ko kuma wato na wannan wasiyar da muka yi masa ba ibnu abi hatim yana da ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa inna ma tumiya insanu li'annahu wa'ida ilayhi fa nasiya an sanya wa mutum wato suna al-insan saboda an yi alkawari da shi ne ya manta shi za ke ce masa annisiyar wa ma su yi yan insanin insanin illa ne na fi ba ta yawon mutum suna da insanin wasu don yawon mantuwarsa shi za ke kira sa al'insan daga annisiyar saboda haka shi za yake da wannan sunan to shi ne Allah yake hakika mun yi alkawari zuwa ga annabi Adam ba nasiya sai ya manta to me manta inda mun yi mun fada a baya idan ka ji labari kana so ka ka gane sura masiya ce ko madaniya to in dai ka ji labarin annabi adam da iblis to ko masiya ne sai da ita alamomi kenan da ake gane wannan surar masiya ce ko da a cikin karatu ka ji baka ji farkon ta wanda ka ji labarin adam da iblis to masiya ne wanda da ba a farkon na mun ji sura ce masiya to ne annabi adam ya manta mun yi labarin annabi adam burare da dama a baya me ya manta wannan shine hakkin makarantar mu farkon karatun mu ne annabi adam ya manta wala ta karaba hadin shajara banda wani banda aran mama na hari wala ta karaba hadin shajara da daukai tafi anan ni na ganin baki bane kai ne ya manta da shi Allah ya ce fa nasiya ya manta na alkawarin da ya waɗansa da ya tsara wa ɗaya da cikin yayansa na wani wa ne da wata ba shi ba ne. Shi ne magana da ya yi yanzu, magana da yake gina. Me ya manta ba shi ba ne. Allah ya ce mun yi alkawari da annabi Adam alaihi salatu wassalam ne kawai tun da can final siya ba za mu ƙara da wata karatu ko za mu gano ne amsa sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu same shi wanda ya sake rantsi a kan haka yau suka ce a shi shi sa baya cikin wudu da azumi annabi Adam yana cikin wudu da azumi yana rusuli baya to Allah yake wa in kunna lil malaikati ka tuna lokacin da muka ce wa malaiku usjudu li adam ku yi wa annabi adam alaihi salatu wa salam sujjada ku ga da shi fa sajadu gaba ɗayan su malaiku suka yi sujjada illa iblis ta'aba sai iblis da ne su ji kadai wanda mun yi bayani akan iblis waye iblis cewa ba malaika bane domin duwatul gadi ta ga mana وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي لو لا شيء الجن Allah ne ya zaman sa cikin mala'iku amma wato fasiki ne kuma aljani shedani ne to Allah ba lokacin da yake illa iblis da aba sai iblis dan ne shi kai wa kulna ya adamu sai muka ce ya kai annabi adam inna hada aduwwun laka lalle wannan da kake gani abokin gabar ka ne wani zaujika da kai da matarka fala yukhrijannakuma kai ka sake su fitar da ku kar ka bari wannan shedani ya fitar da kai daga wannan gidan fatacca domin idan kai haka za ka jawo ya ita ce manjuwar ita ce manjuwar saboda haka wannan ita ce manjuwar cewa karka take inna hada aduwwun laka wa li zawjika shi abokin da wata kai da matarka fala yukri jannatu ba min aljannah kaga wani zubutar da ku daga aljanna haka Allah ya ce annabi Adam amma a Arab da yazo Allah ya ga mana wa qatamahu ba inni lakuma lamina nasihina fajannahu ma bi gururi yarka rantsuwa wallahi yana rantsuwa da girman Allah cewa nasiha nake wayan ke da zai cewa annabi Adam nasiha yarke musu rantsuwa to kuma ita rantsuwa in dai mutum yana da imani to nan da nan za ka wato gajiya domin ba a yaudarar mutumin da idan ka gani yaudarar mutum da addini to addini ne wannan magana haka take ko ka yarda ko ka yarda haka ne in ka san yau dai zai gari mutum da addini to yana da addini domin abin da ya yi da shi ne shi za ka yi da Abdullahi da Umar idan ana so a yi wato bayi da yi disibin ɗinsa wanda aka ce ya yi umara sau dubu ibn Umar to idan suna so aikin hajji sau sittin idan suna so su wato a yayin da kawai mutum ya ji da ya hango ya to zai fara nafila a cikin bayi ya ba da nafila zai yi kyau in yanzu ya gani za ka iya sallah dama ka fi nan da kawai sai wani ya lallabo a cikin almajiran da ya yi jirgi yaudara ka wasu yi ce wallahi kaza kaza kaza kaza ya ce ai in dai za a yaudare mu da shi ba ku ne haka ya gina wani to saboda haka wannan shi ne rudu shi ne mantuwar da annabi adam alaihi salatu wassalam wato ya yi to shi da Allah madaukakin sarki yace inna hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum kar ka bari su fitar da ku min aljannati daga wannan aljanna fa takka domin za ka sha wahala me yasa ba ce fa takkiya ba domin an ce kai da matarka amma da aka wuce aka kira alibu tasmiya din aka bayar wa cewa shi kadai zai sha wahala malamai su imamu kokiri kokiri da sauran malamai suka ce saboda wahalar gidan miji akan miji ne ko da mace ka tana aiki ko ne take samu to kai ne ho alfa da omega kai za ka je ka nemo dinda ai kawamun ala nisa'i bima faddala Allah ba'dahu ala ba'd wa bi mali wani ba ka ku daga ran da ka bari ciyarwa ta sauka da kanka ba ta koma yi to ba za ka samu koriya mutlaka ba sai abin da kike ta duk yadda kake talaka to ka rika nemowa shi za ka ga mai tura kuran ruwa yana da sai a gidansa saboda ne yana zuwa ya nemo ya kawo komai da mugunta in ya samu kuɗi ne yawa wannan za ta zai shigo da TV da naira ɗari biyu ko ɗari domin yau ya samu kuɗi wani yana ɗaya da abin da Allah ya bawa maza kawwa ba da in ka bari wannan ta faɗi shi za iyayen mu da kakannin mu za ka yawo za ka gaya ba aka iyayen mu suka gaya mana cewa kar ka bari a kai ƙararta a sa aka iya yi idan ka iya rike wannan doka zaura kalau amma Allah ya kawai cewa wato ka taraya cewa ba kuma yadda wasu cewa wato ba ake ce ake kira da wura ce ta zo wanda ba yadda zai wannan wani abu ne mai zaman kansa amma yana da yadda zai kuma baya ciyarwa to wannan ya rusa gidansa kai bai Allah da take gaya mu gidanta na san matsalar su shine matsalar shine shine gidan su goma sha takwas in ya tashi zai ba da ta kai wakil shinkafa to naira hamsin zai ba shi kuɗin mai ta rage da Allah a wannan zamanin ba bi daular Najib din nan ba wai ina mambuku magana ba a Najib zaman Najib zaman ba a yanzu kuma wannan ba shi ya gada ba sannan firistinsa tana da jira biyu ta amaryar ba ta da uku firistinsa a cike yake da firistin sannan ba wani da yi wallahi kwale da ku duk gidan sai yi Allah ba ni an wannan ne juna ne ba dai zaba a duk wani irin abin da ne ya wuri wanda ke ciwo bai ka da kawo gidan shi awa ta mu wani za a cikin nan za a ce ba wala wala lulu ake yi ko goro ba ko lokacin da ba mangwara kawai ta ce mangwara za ta sha to amma wannan abubuwan kwalelan ta waje sai ta sha ko da ba Allah wata ita ba wata yanzu ce ba gaban ta ya dauko tana da wannan juna biyu wata uku hudu biyar lokacin kwaɗai ya dauko a barba yana sha a gaban ta ya tsaya a kallon sa to kaga wannan aiki kwata kwata bai saki ba aure ba bai san ta ba kawai ya bada layi masu abincin ni ne ana cewa a wato ai aure a yayyaba a yayyaba shi kawai abin da yake yi iya fata wanda ya iya rikowa a turmi kenan a kasuwa amma da riko ya ake kula da iyali ba babu ruwansa sam amma idan larura ce ta sa yanzu kare a jiki ya samu ba kuma zuwa yake ta a waje ba wannan larura ce sai kai hakuri da wannan yanayi domin ina abin da za a faɗa cewa annabi alaihi salatu wasalam ana iya wata ba a tsora girki a gidansa ba kaga ai ba ce amma akai annabi yana cin indomi a gurin mai shayi ba ko yace wani abu ya amfani da shi to shi ne malamai suka ce malam ko in yace fatasta yana nuna cewa zai sha wahala duk da haka idan ya sha wahala wajen ya zama dole a yi appreciation ba zai dauka haka shi ma ya zama dan dai iya zuwa mafarauci ne ya lafe zai da minti talatin yana bakon wata gada domin ya fito ga zaki nan zai iya bar masa haka ya lafe cikin wannan yanayin ya shiru a sai da zaki ya wuce sannan gada ta zo wucewa ya harbo ta ko zo idan ya dawo za ta iya cewa dan wannan yanzu ka samu shine batar tsari za ta iya cewa wannan duk Allah ya ga ba jin jiwa za a ga ba to saboda haka duk wanda ya dauki nauyi kuma ko shakka ba ba abin da magabata ke faɗa aure yana gyara mutum idan wato kana da wani gabotarin saurayi a gida ya ije zuwa za ka iya ba aure yana cikin tsautsayi Allah kuwa ba ka ce ka ka ce kurma yana fara ba in ya ganka kana ta balle kana jiri ne da yake ai bara wuri saboda aka ba aure shi ba ya gara kurma kurma in ya ganka kana ta jiri da zai ce ku ga aure saboda ana ma aure da matar ta tayi ga kudin haya in je dora hannu a ka to ya ga saurayi yana jiri da zai taba ke ya bara aure saboda haka wannan shine abin da ake so a kiyaye namiji ya gane wannan sannan kana so ka samu cikakken lada ka dauki shawara da annabi ya bayar jiran da kaje ciyo kaya an yi salari na karshen wata an kaje yin shopping abin da aka ciyo kayan abinci to ka sa a ranka cewa dama wato dan ka samu lada za ka yi da cewa wajibi ne to sai ka samu lada amma idan mutum ya yi ta mita yana cewa amma in ciwo nan da kaza ba lada kuma dole ka ciwo amma in ka sa a ranka cewa aikin lada kake annabi alaihi salatu wassalam yake hadda ma ta ja'alu fi jimra'atika sadaqa har abin da haka sa a bakin iyalinka da yaran ka duk sadaka ne saboda haka ya kamata masu iyali a rika hararo wannan jiran da kaje ji wannan za ka wani gurin wani a gurin da za ka je ya a gurin za ka je na ni ni na ji ajin majalan da na yau ai ka za ka bayi kan ni da biye zuwa da ladan a gurin ana ɗebo maka yana kan zabi ai ka bayi ta madan magana ni dai akai mutum shi kaza kaza ka yi ta gaya wa mutane kafi kuma jiyan da ya zo da jiyan to gwara ka nemi lada kawai a gurin Allah cewa wato wannan aiki in ma wani ne yake kai ba za su na kokari su ce wannan aiki ne aiki da nan to shi ne Allah yake mata cika Allah ne yake mata ciya ba duka muna ga yawa mata kar mata su ji an ce ba za su yi idan mu da gidan ke wani ki aiki za ki je ki karbo sanadi ba wai ya karbo wani kina ba ki ba wai kina ba ki wani ba ko ko fa a cikin sanadi ba ki zo ki rika jin kafa ba a'a kamata ya yi idan kika karɓo ta layi gaba ɗaya ki zo ki ajiye da gidan idan ya kwace gaba ɗaya inda zai kwace duka ya kwace duka ya ana kin tilar idan kike kin goje Allah saka da ke Allah kuwa haka ya kamata domin idan da zai ce ba za a yi aikin kowa ta isa saboda haka hanyar za a alfarmansu duk da cewa da wahala ana mu muna gaya wa mata wannan idan su gane cewa har yanzu ba mai gidan su je mutu alfarma ko da sun ci wani abu da gida shi ke nan ba cewa muka yi za su kwace kuɗin ba in ma gaban mata za a kai za ka amfana da domin ƴaƴan da kake wa kanta kaya ne kawai mafi yawanci ma'aikata da shi ake yi in kuma ba an yi rashin za a tashi galabi ba wannan wannan wannan guraren da suke ta wucewa na damara ka tattara kuɗin da tura kuɗin addini ko aka ai mun taba gangano a baya ran juma nan sai ga wata bayawa Allah ta ce mun malam tubo ko miliyan na za kuma sun gudu nake ce ga ko duwa sun ji kike wayar ta gudu a wani ta gaji kin ba wajen karfi sun ji take wallahi ba da kamar ne hauka aka tace take dan miji na bai sani ba iyaye na ba sani ba aka ta kwaje tubo ko miliyan ta tura mu dan Allah dan Allah wata irin zara'a ne za a yi a ba ka ba da kuɗi kana kwanta a rikawa ka yi kuma bi furofi na ga ya wata bayan Allah ne Allah idan wannan ya halatta ni ma zan jira duk kudin da nake samu zan tara in ta ba iyali na hakuri in ta cin kanzu har kudin ya taru in koma ni ma kudin da dubu talatin da biyar ake ba ni digiri ba a cikin gamba shi ne abin da zai fara ne amma a ce wai a wata wani zai rika baka dubu saba'in duk wata wai uwar kudin da na wanda wata irin zana'a dan Allah wata irin zana'a ce wannan kawai shi ke na ya samu barayin iska da barayin zaune shi wanda a iska shi ya raga sai ko barawan zaune shi ne abin da ya faru tabbatan banganci ya zai yunce cin yawa kuɗi har da mai miliyan arba'in wani a wannan gudunar da aka yi miliyan arba'in miliyan arba'in ka ba mu miliyan goma gaba ɗaya nan gabas nan bangaren abin da ya shafi daidai da doguwar tudun wada wallahi ne ba alƙawarin kafin wani lokaci ba za ka samu ba guje ba Allah amma ga ba wani addinin din Idan Allah ya gaya mana fataka nan dai wato zaka ta wahala sai Allah ya ce inna laka inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma fiha wa la tasha Allah ya ce inna laka an la taju'a fiha lallai wato idan ka bi wannan tsarin Allah ka ji wa fiya ba za ka ji yunwa ba in dai kana cikin aljanna ba yunwa wala ta ara kuma ba za ka yi kiraici ba wato babu kiraici na fili babu da domin yunwa kiraici ne na wata koyi kiraicin koyi ke shi ne mu albaji ne zo ce iya yunwa ba ta da hankali saboda a tsirara yake amma in tana ne to Allah ya ce ba za ka ji yunwa ba ba kuma za ka yi tsaraiti ba wa annaka la tazma'u fiha sannan ba za ka ji kishirwa a cikin aljanna ba wala tazha kuma zafin rana ba kuma ba ba domin Allah ce wa la yarawna fiha shamsan wala zamhajira ba rana ba daura a cikin aljanna ba duka biyu shi ne wala ta babu hanci wannan da ake cewa vitamin C da zaka je ka babu zancen wani rana babu komai Allah ya baka shi wato conducive atmosphere kake da ita a cikin aljanna babu wani yanayi da zai bata ma ko sanyi ko zafi ya Allah yake
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى Allah ya ce ba ka lamin ha ai ko ba shi bawa saboda ya ruɗa da su wajen lawo ba shi gururi ga rantsuwa ba ka lamin ha sai suka ci wannan bishiyar da Allah ya ce kada su ci wannan bishiyar fabadat lahu ba da aduhu ai ko suna cin wannan nan da nan sai suka yi sarki gaba ɗaya su babu gaba ɗaya ta iya cewa ya yi da tiyar ba ma za su ganji wa ballan da su ce ma su na waɗanda ta yafi ba ne a rai ba nan da nan sai suka rika neman wato yafi ba ne a rai ba ne wani aljanna suka rika neman ganyayyakin aljanna suna lullube jikin abuwan ba wata wata idan kenan sai ke dan ya mata wasuwaci annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya mata wato ya mata wasuwaci wato an ce alwasu wasatu shine kamar wato karawa ko irin wato bugawar kayan ado na mata to sai mata wasuwaci ya jefa masa wani abu a cikin zuciyarsa kala ya adam sai ya kai annabi adam hal adulluka jin bana ce yadda kai ba ala ce da rasul kulli aw da bishiya ta dawama bishiyar da in ka ci za ka dawama a duniya wa mulki da kuma ta samu wani mulki la yau la wanda ba zai kare ba wannan abubuwan guda biyu duk wannan adam yana da duk wanda da gani kowaye duk ba da cikin baya da gani domin wato ga ita annabawa ne da su sura yana cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairi mutane biyu da ya tsawon rayuwa sannan ayyukan su suka kyautata duk nagartan mutum ayin da Allah zai kara wa lokaci ci gaba a nagartan kan ji darajar sa ta fi yawa aljanna darajar sa ta fi yawa aljanna saboda haka wannan dabi'a ce ta adam kowa yana son rayuwa wai ran juma'a muna dawowa da mun ji wani kauye can kasa da awa muna dawowa domin da hayaki yau ka tsaya waje don cikin wada sai wani almajiri ya zo tsaya an tsaya za a ɗebi wasu sai yake cewa bar da yake yana cewa Allah ya kai ku gidan la ilaha illallah yana kafa da wani Allah ya kai ku gidan la ilaha mu ga mu mata biya a mota doguwa a kan madina sai dai Allah mutum ki na da wuce da biya yi biye ma da zuwa ina ne gidan la ilaha illallah yake yake mu hanya nake ko wallahi ko za a bada sadaka ba zan ba wa ba gidan la ilaha illallah wa aika muri kenan ya muna cikin mota za mu tafiya da shi Allah ya kai mu gidan la ilaha illallah shi ne bana sai yana ta bayyana ta nake wallahi wala mu ba mu cikin kuma a waje ne zuwa wannan gurin da zuwa mu je wajen Allah ya kai mu gidan la ilaha wai shi ne bana mun to daga can gaban kauye kuma akan kwanta muke wai kana Allah ya kai mu gidan la ilaha illallah ita wallahi ba za mu ba ko tuna biyar ba za a ba ba mu shirya zuwa yanzu ba to dai dan mun koma wata nan amma zai da kake cewa an wuce gurin to da haka wannan shine abin da ya kamata wato dan zaka ji bara wasu bara ce daga hafidul hajin ko kuma bara bara don ake ga mu wani cewa irin iya wani wani wani mai bara ya zauna ta Allah ya kowa da rabon da jiko babban zabi da zabi ma da zabi ne ko ka ba mu da mu Allah ji kowa da gaba ne Allah da wannan zabi kuma haka ne wai shi bara da Allah ya haɗa kowa da rabon da shine wannan yace wannan sai ka fara ai ba sai ka biya mana ba dama kowa Allah zai haɗa shi da rabon sa Ke kaga ɗabi'a ɗan Adam ce kowa yana son rayuwa domin annabi Adam mahaifin mu ya fara wannan. Sai da nasu kunne da aka yi amar bishiyar da yin yaki zai rage a duniya to saboda haka an roɗe shi da ita. Wa mulkin la ya wula da kuma mulkin da ba zai ƙare ba. Isa kada wani ya zo kuna jin soyayya da ganga ya hau kujera ko ka tsammanin yana so zai bata. Babu shi. Kujera ta mulki kowaye su yi iya wa'azinsa inda ya hau kujerar kun bayyana da kyau ko so da kujera ce da wato ba wanda yake son barin da yake barin da in dai mulki sunan abu wani na wata hawa bakin komanda ne wai komanda ne yake yau ko gudu so ba ruwa na yi na ba
To,
To, ai, ban da wannan ma misali, ai, ka ɗauko, kan ma ka ɗauko wanda suke yanzu, ka ɗebo magabata a baya. Ka duba ka rika gani, ka duba a jaji da abin mara ke mini wawa. Ai, da zai yanzu zaka ba, kan ma wani yake yanzu miji. Ko? Saboda, su za ka ɗebo, ka rika gani, su wannan yau ba mutane misali. Akan mulki kowa ya gani, da mulki zai iya bi da kanka Allah. kowane ke kirkir da tsammani wani ya zo da cewa kaza kaza kawai tarihi za ka duba akan mulki ba ka duba ka gani muawiya ya gura mulki ya da yake kana da tarihin sa kai ga me yasa aka yi horo bin kai ta kan mulkin sa ba wani masu karatu kuma wanda suke masu imani da hanyar da suna da imani mulki ba ga maganin barkar a fara kawai mulki to mulkin la ya buga annabi adam alaihi salatu wasalam da wannan abubuwa biyu aka rubuce dadewa a duniya da kuma mulkin da ba zai kare Allah yake ba aka lamin ha sai suka fi wannan ganyen bishiya kama da nau ma ga wato ma nan da nan sai sai su ya bayyana waɗanda ga yasu bani alaihi ba min walakin janna sai suka sanyu suka rika turo wato ganyen bishiya wa sa adamu rabbahu fagawa wanda na annabi Adam ya saba wa ubangijinsa fagawa sai kauta hanya fagawa tana ta bangara akan da gawa din alhayyi din da take nufi kaga malaka ne alaka ko kauce hanya to za a ce annabi alaihi salam annabi Adam alaihi salam ya kauta hanya ko ya halaka da Allah yake ma zalla sahibukum wa ma gawa Allah ya kore wa annabi alaihi salam wato abokin naku bai mata ba wa ma gawa kuma bai halaka ba wa ma yantiqu anil hawa to Allah da kansa kuma ne yake ata adamu rabbahu tagawa annabi adam yayi sabo ya saba wa ubangijinsa domin shi ne magulin da yake manzubun ya rabbahu yake to da aka yi saba wa ubangijinsa fagawa ya kauta hanya sai ba da ne suke ta kawo misalai shin annabi Allah za a ce ya kauta hanya ya halaka saboda haka ba za a kawo wannan mutum shi za su ke cewa fagawa shi ne ya kasa gane wa su gidan ya rukar da shi ga wata bishiyar ya kasa gane wata bishiya ce ya je ɗauki bishiyar bishiyar da ya je wato ya tinkara bai gane cewa ita ce bishiyar da Allah ba ɗaukakin sarki wato ya hana jikin ta ba shi ne fagawa da sai ya rafkana gabar bishiyar da wato aka hana shi ya je yi mu'amala da ita shi ne fagawa wasu da ke kaga ba wani kauce kauce fadawa da jiyaki me zai ba da amsa cewa da jiyaki ai da gaba ka raba ne ka jini Allah yake ثم اجتباه ربه فتاب عليه Allah وهدى ta wuce kawai sai Allah yake a je da da yawa na abun ba na wannan Allah bane ba ai goji ba bayan yayi wannan abun ya gane kuran sa sun maji tabahu sai Allah ya zabe shi wa ya zabe shi rabbuhu ubangiji sai ya zabe shi wahada rabbuhu fataba alayhi yaka utubansa haka yayi wannan laifin kenan wahada ta ne gire da shi. saboda haka annabi adam yayi wannan laifin ya fada wancan ramin lokacin ba aiko shi shi kenan ba wannan jiwa ne yayi wannan abin da Allah ya faɗa da kansa amma lokacin ba yi ba ba a jaɗe shi a matsayin annabi Allah shi ne sun maji ka ba mu rabu sannan ubangijin sai ya zabe shi fata ba alaihi ya karbi duk wanda na wancan kuskuren da yayi wahada kuma ya shirya da shi hanya wannan shi ne asalin wato gabar shi da mutum kaga shi za a nuna wani yake cewa wanda ya fito da mahaifinka daga aljanna akan da ya fi ɗaya to ko shakka babu min ba da aura kai kuma ya hana ka shiga laifin da ya salba mahaifinka wanda yake wato ƙaƙile cikakke mai ilimi amma ya mata dabara shi ta ibnu jarir yake cewa karku yake idan jiran ya ga dawa a tarbarsa na farko da yake fara daura mutum shi ne tsoron jajirka kuma ya tsora mutum a keken tsira da shirka to zai kyale ka ci gaba da zuwa yake haji umara azumi da jira na nan to da na wuri a yi sadaka an ana ne wani sadaka a wajen lafi ka bayar duk da wallahi zai kyale ka ke kai domin ya san abin da ka ke aikin haji duk shekara ne ga dawo zai kyale ka ba zai sa ma dawa ba azumin wato uwar azumin da ke fara idan kai daidai take da aikin hajji haka annaba ne da su ne fara zai kare ka kada ya ce da azumi da ba ka da ku mu zai kare ka kan ji kaji duk kana wannan abubuwa amma boka yana da albashi a gurin ka don baka komai sai boka ya gaya ba ya dora ka ki tabbira zai kare ka kai akwai wanda suna nan mawadatan da ba abin da suke yi boka ya karbe shi a cikin dare zai kira boka ya bada bayanin cewa ga kaza da kaza ya kamata yi ya dora ka ki kuma wata kila ranar wato litinin alhamis ka gena azumi ya hudda zakka biye wa na uwa amma yana kira to ya gaba da kai idan ya kasa a wannan gurin idan ya kasa a wannan gurin zai da da kai tsora ta tarko na biyu shi da bid'a ya sa ka ka kirkiro abubuwa da kake jin cewa addini alhaji wa addini bai wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kai sai abubuwa ka rika jin dai sai ya rinka a masallacin bai gani ba amma wallahi Allah bai karba ba قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا sai kyale da mai duk yi wa abubuwa abubuwan da Allah ya zo da su kake da ka yi kai kake kira to kaga wannan shi shi ne wato abdar ko na biyu idan ya yi ma biyu nan duk ka tsallake su duk abin da zaka tambaya ka ji biyu annabi ya yi da wannan abu Allah ya yi da ni duka kana tambaya sannan ka ce da ka yi ka ko sabani akai akan matsalar kirza ba ruwan ka da ita su je mai da kai kabira manyan zulubai wanda manyan zuluban nan hadisi ya zo sani musawa al-mubikat ku ce ya abubuwa guda bakwai wata na kawo wasu da su ne wato su ne kamar yadda malam malam da yake kira sai imamu zahabi yana da littafi idan musawa al-kabair az-zawajir akwai imamu zahabi yana da al-kabair sannan kuma akwai az-zawajir na ibn hajar az-zawajir shi kuma hadisin nan hadisin ne ya dauka gaba ɗaya kawo guda bakwai sannan a zawajin nan akwai wanda aka hau guda ɗari bakwai manya manyan zirbai ɗari bakwai sai bayan ɗaya zo da haka wannan laifin bukan saba wa iyaye karya tsinewa abubuwa iri da yawa sai dora ta kai tare da idan ya ka ci kabira zai mai da kai sada'ir guru الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن in jajjabibu ka ba'ira ba su hauna anu sai mai da kai abuwa ka rika ji cewa ai kowa ma yana dan bi kaza ai mutuwa yawa ba ka ce kowa ma yana sai ka dora a nan kai dai idan ya ga ya ki cin nasara akan wannan sai da da kai abubuwan da yake wato halal kaza halal ne sai ba ka auna halaliyar zai sa shi ne za ga duk wata biyar biyar din da gida kawai haka kawai ba gidansa bai gobe da miji yana da kuɗi ne kawai a rufe a kuma yin wani shin ke nan sai kullo ba ta nan gurin ta hanyar halal sannan zai rike ba da shi kuma da abubuwa iri idan ya ga ya kaka ta nan ya sai ya zo abubuwan da yake musahabbat da abin da yake fadl da afdal wannan in kai lada goma za ka samu wannan kuma biyar to sai ya zo ya ciro kai ana kai inda zai lada goma zai maka a lada biyar wanda zai gane ka a nan din ba ibnu jari ya ce wannan kuma da wahala kowa ya san da ke irin wannan gudu sai wanda Allah ya sani kaza lada goma za a baka wannan kuma lada biyar misali kana da kuɗi da za ka tafi bara amma da lokacin ke yana kwana da yunwa kuma ka sani shi ne ana gaba mai ba shi gudu ne da kanan na baka da gudu ba kawai kuma ka sani ba wai gani ne ba kai ba kaga ya je ba ga adal akan da ba ka je ba ko shi kawai ne zo ka tafi umara sai ya hana ka wallahi ya yi umara na ka to haka shi ne matakai matakai daga wannan sai wannan sai wannan shi za gode ne karasa yake kai wa Allah to da tarko ne yake za mu kai daga wannan in ka warware sai yi ga wannan in ka warware wannan sai yi ga wannan Allah ya tsare mu ne shi Allah ya tsare قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce kala bi damin hajimiya sai Allah ya ce wa annabi Adam in gida ku sako min ha daga aljanna jami'an gaba ɗaya amma an gawa ne tafiya dawa dawa ya za su sako kenan na annabi Adam da Hawwa saboda haka iblis yana aljanna yanzu sabab kun jiwa ka faɗa in gida min hajimiya ne amsa wala ne da shi ne mun riga mun sani ke dan annabi adam hawa da sura ta aljanna to amma anan alibu ta dunya ce ta cewa in bi da min hadiya ku fito daga cikin ta gaba daya amma mutum ne da annabi adam ke dan to amma ina hawa kana tare da annabi ban ne mai in ka ga dama ka kowa ka ce in bi ba a zo ne ba akwai gurin da aka ce kun na hadiyu min hajjiya ko muka ce duk gaba ɗaya aka kawo wawo jama'a duk gaba ɗaya ku ga hoto amma anan inda yau shi za a shafin jinki da kuma wato da kuma dako iya mutum tsirar an ayatin kitab in ɗalibi mai mori bi samu wannan littafin mujallabi bai mori da jinki ba domin shi ne yake ɗauko ayoyi irin wannan sai ta gwama ma su ne ta kawo wa ba da amsa ka cikin sauki da wuri da shi karka dauka an ci karo yake ba cin karo sai zo ya maga yanni sura sura ya rika yi ba duk sura da yazo ya ga akwai ayat da za ta iya ba da matsala a gurin mai karatu sai ce ma abin da ake yi da kaza da kaza shi ne kaza sai Muhammadu da Aminu ke ce daku iha min yusirani an ayatul kitab min al-kitab gidan mujallal ne don kana da azuwa da mujallal goma ko goma sha ɗaya ka haɗa da wannan da zaka muri da tafsiri to saboda haka in bi duni da hadin ya anan an yi magana annabi adam domin ba kai da dalili a cikin domin idan da ya zai ka je kan zuciya zai ka tayi ko duk ɗan gidan yana da buƙatar da kai ne gaban matar da yayi ba kaga haka ni ba zai karbi wannan ba in dai ya ba ka noti zai ke taji in matan ka wuce yana rubuta da kai da matan to tunda Allah ya ce annabi Adam ya sako aka koro shi to an koro shi da shi da iyalansa wani gurin kuma da ayat da zo ya ne bayani kana rubin gidan aka bude da shi ne to daga wannan lokacin ne ma sai annabi Adam alaihi salatu wasalam wato ya sako aka ce malaman tarihi suna cewa annabi Adam ya sako Allah ya sako da Hawwa da annabi Adam kowanne ya yi daban da shi ya za a ga su koma a ibn kafir a kisatul anbiya labarin annabi adam alaihi salatu wasallam shi ma mutum da yake sai ta kawo wa ina annabi adam ya sauka ina hawa ta sauka ana ta bada labari a ce a indiya a ce a ina wuri kaza amma dai sun suka hada kan cewa bayan Allah ya saukar da su garuruwa daban-daban duk ba guri ɗaya ka saukar da su a gurin da suka haɗu shi ne a ina arafa shi ne ake cewa wai nan gurin da aka yi arafa shi ne ake cewa arafa wato kowa ya zara kowa annabi adam ba gana wa wuce ya gane sai ta wata gane da can wato bayar da galibi ba ba a ba za ka ce a filin arba a nan suka zo haka ba da mutum fili suke kawo da malaman tarihi wanda suke al-muhaqqiqun to sai Allah bada hujjar sarki ce ba azukum li ba'd al-adu kafin ku yana wato gaba da taki eh ba ma san shi nan shi ba kuma baya san shi da kullun yakin da zai da zai hana mu shiga aljanna kullun yakin da nake shi kuma mutum mai hankali shi ne ya riko kokarin neman tsari a gurin Allah daga sharrin wannan shedanin domin yana bibiyar jinin ɗan adam ne inna shedana ya bibi min ibn adam majran dam yana bin jini ne saboda haka dai zai kewa Allah tsara tunda ba ganin sa kake ba bai ma ya tiyar da kullun yahudan Allah ya ce duk lokacin da shiriya ta zo muku daga gare ni kuma ni ba a wujaya duk wanda ya bi shiriya ta wala ya bi wani tsakawa wala ya kuma ba zai zama marashin arziki ba tafsir suratul baqara kuma in ta ba hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda suka bi shirya Allah ba wajen sarki babu tsoro a gare su kuma babu damuwa a tare da su Allah ya sa su na cike to sai Allah ya ce wa man arada an zikri duk wanda ya wati da ambatu na shi da alqur'ani ana yi ma wa'azin alqur'ani amma ka kaure ne kai bulus da ayoyin da ake biyawa Allah ya ce fa inna lahu ma'idatan zanka lalle zai haɗu da rayuwa wadda wato take mai kuncin gaske mai kuncin gaske ne rayuwa mai kunci shi ne rayuwar kabari rayuwar banza akwai hadisin barawo gina haji da ya magana akan shi ne ma mafi shahara akan wato rayuwar kabari sannan akwai hadisin anas dan malik akwai hadisin abu hurairah amma barawo da haji ya fito da abubuwa karara da cewa ga yadda mutum zai wato da mukan zaci kawai idan ne zai ya ga Allah ne idan wanda baya ne ya ga Allah shi ma ga yadda zai samu kansa kuma suratul wato da kaso ta kara da yawa nan Allah akwai tambayar kawai domin sai ina da Allah ya kara masa idan yana cewa da muna shakka muna kokon bi dan gane da azabar kawai yace amma suratul ta kaso na sauka idan ta dauke mana shakka domin Allah ya alhaku ta kaso ga ta wajen tarin zuciya takasuru fil amwali wal auladi ko ga sake nufi da takasuru ga da wajen tara dukiya da ya ya halaka da su azzal atajul tumul maqali hace da kuka yarfi saboda Allah ko da alamu thumma kalla sawfa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim idan tana zuwa wannan zuwa ne da zuwa wannan Ida da ina wannan kana so ka zan kukan da yawa to da kuma gabata haddi ya kuma gane yawa ne ke makamanta sai na Usman da Hafsa saboda haka ma'aikatan bankan shi ne rayuwa ne kunji ta cikin kawai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan za mu tafi makawo ranar alkiyama za mu tafi shi ranar alkiyama a matsayin makawo to anan ma shi ma ne kunji ya gurbace ka kowa an tallafa da fa'u fiha min tsirabi an ayatul kitab shi ma yi magana domin akwai ayoyin da suka suka nuna cewa wato ƴan wuta da masu laifi da idanun su zasu ga aya na Allah ya an yi bihim wa awsi yawma ya'tunana ko mun wuce ta a baya a cikin wannan sura yi mamakin jin su gani idan su zai zama tar suna ganin komai haka Allah ya Allah ya bada wani walau tara idil mujrimuna kaji nan walau tara to da haka duka wannan gurare da yawa Allah ba rubuce sarki yayi bayani akan za ta za ta yaji wato suna gani suna kuma wato ji to shine jankini ji ma wannan gurin yanzu wato ya tattara bayanai yayi bayani akan yake cewa to magana da ake da cewa za su zama makaji wasu malamai sun ce wato mataki mataki ne zai zanto wata ganin komai sai wuta wasu kuma suka ce a'a marhala marhala ne daga wannan matakin zuwa wannan matakin wani lokacin zai zauke suna gani har a zo matakin da a cikin wuta suna wannan ganin Allah ba wasu ta ci dai a tuje inji su da ganin kasaru biya wala ta kallu Allah zai ce wato a toje jin su da ganin su gaba ɗaya su zai na magana a cikin wuta to Allah ba wasu ta ci yake wato a za su za su rika cewa ya ya ubangiji lima hakarta ni a'ama a'ama ya ubangiji idan me ka tafi ni makawo wa kad kuntu basira alhali la ina gani malai da shi yake magana da malamin sai shi a amal basira a amal basru wal basira wato za ka zama duba da basira ranar alkiyama ba wai gani da ba ba shi da wasila ba ta gane abubuwan da yake na daidai yaji Allah wa rabbi sarki ce za su ce ba a kanka ni a ba wa karkun tu basira ya wani dan ne kada ce ni ba gawa da hali ina gani kada sai wani ne ce kadalika adatta ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo ba fara ji da haje kamar da mantuwa idan mantuwa ce Allah zai kawo mutum inna la tajawaza ni al-ummati al-khata'a wal nisyana wa matukrihu alayhi Allah ya yi wa al'umma ta abuwa dangane da wato mantuwa da abin da aka tilasta musu da kuskure to gashi kuma an ce kadalika wato a tarka ayatuna bana sida haka nan ayoyin mu suka zo ba sai kamar da su sannan kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sannan kuma nan gashi za a kama mutum akan yayi mantuwa shine ba da yake to annabiyanu irin biyu akwai mantuwa ta sosai da Allah wanda kuke sarki yake magana a kai misali wato da Allah yake la yuzillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya ba zai bace ba kuma ba zai manta komai ba amma akwai mantuwa mantuwa da ma'ana a tarku da Allah yake bal yawma nansahu kama nasu liqa yawmi hada a cikin suratul a'raf nansahu anan annabiyanu yana nufin mantuwa ko kuma yana nufin a tarku kan Allah yake la yadullu rabbi wa la yadda Allah baya bace kuma waje baya mantuwa nan zamu Allah yake za mu manta su a aina turku za mu kyale ku shine nan zamu kamar da su liqa yayi mahada kamar yadda suka kyale ko suka wa'ida irin wannan haduwar da za a yi a yau ko kuma wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum kar ku zanto kamar wanda nasullah suka manta da Allah fa ansahum anfusahum sai manta da su babu wannan mantuwa ce suka manta suka yi watsi da wani jiji mara kwancin sarki to sai Allah mara kwancin sarki ya manta da su ba su ma san kansu wasu ba to a nan a wannan hayar ana rufe alkarku wato kadalika dakka ayati na bada fita kamar haka ne ayoyin da zo ba sai fatarata haje kai wazilo ka kyale shi wa kadalika yawma tunza ai wa kadalika yawma tutra kai ma kamar haka ne za a kyale ka a wuta ai kamar an manta ne amma ba fadda da kai za a yi ma tabi'a irin wanda ne a duniya to zo da kamar an manta da kai amma Allah baya mantuwa la yadillu rabbi wa la yadda sai Allah ya yi wa kadalika nabi وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah wa rubuce sarki ce wa kazalika najzi kamar haka ne za mu sakawa man asrafa wanda ya wuce gona da ilimi shi ne israf wa ya wuce gona da ilimi wa lam yu'min bi ayati rabbi ya kuma imani da ayoyin ubangijinsa ba wani azabun lahira ce a kyaddu wa abuka lalle azabun lahira ita ce mafi tsanani wa abuka kuma ita ce mafi wanzuwa mafi wanzuwa wani lahira ta tarin laka min al'ula saboda haka lahira ita ce gani duniya saboda haka sannan azabun lahira ita ce mai wanzuwa ba ta wato duniya ba kamar da Allah ba bakin sarki yake gaya mana sai Allah ya ce na'am أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم jin bai bayyana a gare su bane wato kan ma halakna qablahum min al-quruni nawa nawa ne waɗanda muka halakar na daga tsarori daban-daban duk kan ne ne shekara ɗaya mutanen da muka wato halarkar na ƙarni ƙarni daban-daban bai bayyana gare su bane yamshu da fi masakini wanda suke tafiye tafiye a garuruwan Allah yake gaya mana a abalan yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur duk wannan abubuwan ko kuma cikin suratul sajda da Allah ya jawo da ya lahu kama alatna min qablihim من القرون يمشون في مساجدهم إن في ذلك لآيات لآيات أفلا يسمعون duk wannan misalai ne da Allah yake bayarwa wanda idan mutum ya tashi wucewa ta irin wayannan garuruwan sai a baki labari cewa da a nan adawa suka zauna ko a nan samudawa suka zauna ko wato ashabu badr kowanne al'umma ana gaya ba in ba ta tafiye tafiye ne suna gano irin wannan garuruwa bai bayyana a gare su bane Allah ya halakar da irin waɗannan mutanen wanda suke wucewa ta garuruwan inna bi zalika la ayat wajen wucewa ta wannan garuruwan ko jin labaran da su akwai ayoyi da ulil duha amma ga ma'abuta hankali shine hankali ne zai gane cewa wannan alama ce kuma aya ce ga wanda yake da hankali ya Allah yake ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah ya ce wa laula kalimatin ba bal ba don wata kalma ba ta baka ce rabbika sai ta gudana sai riga ta shiri daga ubangijinka ba don wannan kalmar ba da kana riga ba da Allah bada kuɗin zargi sai ya nufi wannan al'umma shine da kana riga ba ai launar kalimatin salila min Allah ba dan Allah ba lokacin sarki yayi alƙawari da gare shi ba kuma kana Allah wato mu'azibahu wa anta bihi ko Allah yake ba zai wato ba zai yi mana azaba ba mutakar annabi alaihi salatu wasalam yana cikin wannan al'umma sannan kuma ba zai azabtar da mu ba mutakar muna da istighfari wa hum yastaghfiruna to ba dan wannan kalmar da ta gabata daga ubangiji ba to da tuni ubangiji ba lokacin sarki ya lazanta a wannan al'ummar halakarwa ko kuma karar da ita gaba ɗaya ita ma domin duk laifin da aka yi a baya mun lallanta shi to amma ne ya janyo wato na alƙawarin da aka yi da annabi alaihi salatu wasalam Allah ya wato yawa annabin da alƙawari cewa ba zai halakar masa da al'umma ko da za ta yi ba sai dai zai rika jarabar su gurare daban-daban amma halakar da su gaba ɗaya kamar da aka yi adawa ko samudawa wannan alƙawari ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka da annabin da kamar da muka karanta a suratul anfal yake ba dan wannan ba la kana da zaman na tuna yi a ɗora musu abin da za a ɗora musu na azaba ai da ja'ahu da azabu bakatan shine da zaman da da azaba ta zo ba su ba tsammani jiri da dana tilka ummatun kada da laha ba kata wa lakum ma kasawtu to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa ajalin musamma da kuma wani ajali wanda aka gindaya wa lokaci har an gaya bana alamun alkiyama idan alkiyama ta zo ba za ma ta da ba sai annabi mahadi ya zo annabi isa ya dawo shi wannan shi ne ajalin musamma ne kafin kowa na zai zo ma a ɗaiɗaiɗi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa ba su gina alama ya kolo kai hakuri dangane da abubuwan da suke faɗa maka min tadbirihim laka dangane da ƙarya ta ka da suke wa tabbih bi amri rabbik kai ka yi tasbihi kana sallah kana gode wa ubangijin ka kauna da lawar jamfi kafin kullowar rana shine sallah azuwa shine kauna da lawar jamfi shine wa min al-layli wa tahajjad bi nafilatan laka a shine salata liduluki jamfi ila ga takillayni wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana to jure wannan ayoyin da muke bayani shi ma akan cewa a suratul isra ayoyin jannoni biyar ake yi shi ma wannan to sai Allah yake kabla da zuwa jannatu ba da yake ce salatul fajr ne wa kabla ghurubiha kuma da kafin faduwar rana shi ne sallar la'asar sallar la'asar shi ne wa kabla ghurubiha kafin faduwar rana shi sa wata rana annabi ya tabbata hadisi annabi alaihi salatu wasalam yake cewa muna wato sahabin yake cewa Abu Sa'id bin Khudri yake cewa muna zaune kamar da yazo a Bukhari da Muslim abu gari da Abu Ibn Abdullah al-Badri wannan sahabin da azai dawo da yake cewa Yusuf hadi al-umma ito da haka yake muna zaune a wajen Annabi Ali da Abdul Salam sai Annabi ya kalli wata dan daren sha hudu sai yake cewa lalle za ku ga ubangijinku kamar yadda kuka ga wannan wata a wajen ruwaya za ku ga ubangijinku na ku tattarauna rabbakum ayyana za ku ga ubangijinku kamar da idanunku la to ga mu da zero ne ba ku turere ya kirmutu ku wajen ganin wannan wata to fa in da la'atu ba Allah tublabu ala salatin wato qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'al in har kuna da dama kada a rinjaye ku dangane da salloli waɗansu salloli manya a cikin sallolinku kar ku bari a rinjaye ku a kai ki dan koni shi ne sallolin da mu da shi ne sallah asuwa da sallah shi da ga sallar addu'a wasu mala'iku ne na musamman suke zuwa ta halarci da wanda ba su suke halartar wato sauran sallolin ba su suke zuwa sallar addu'a idan mutum yana da wato san alheri da yawa za ka ba su a zubar da wata tsallake wasu ko ya yi rashin ka a masallacin nan to zai nemi masallacin da ba shi sallah wani wannan mala'iku suna wannan masallacin da ba yi ba dan ya samu sallah haka magabata su sai mutum ya hau da shi ya zo gwatan da ya yi samu sallah amma wani Allah so yake ma idan kawai ya zo ya kafa hujja cewa ya ni da sai ya ta kawai ya koma to su ka bai har wannan wato matakin wato suke jira sannan hadisi ya tabbata hadisi wato ammaratu bin ruwaiba yana cewa na ga sama ne da su sallai yana cewa ba wanda zai shiga wuta mutum yana yin sallar wato asuba kafin bullowar rana da kuma yin sallar la'asar kafin faduwar rana wato yana yin sa akan lokaci sallah asuba da kuma isha'i annaba ne da azu sunan yi ila yiwa munafiki da wuri akan salati ala munafiqina salati al-fajr wa salati al-isha to da aka salloli ne masu kima kai kokari kowace sallah ka rika yin ta akan sai shi da Allah mara hukumin jirgi yake wa minan layli dan gani da abinda wato ya shafi bangaren dare kuwa fasadde shi ma a nan lokacin wato karka yin tanzimi shi aka ce magariba da isha'i shi ne wa minan layli kaga salloli wato sun fara fitowa gaba daya shine yake la annaka tarda in kana yin haka sai Allah ya yarda da shine Allah ya ce wa tawfa yu'tika rabbuka fa tarda aje salloli akan kai in kana yin Allah ya yarda da wadanda ba Allah ya fara gaya mana ya yi da shi ne annaba sai da su da mun tafi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم shine la'allaka tarda in ya sai da Allah Allah ya aika ka mu ne zuri ke lalibi Allah ya da mu bi sai mu ba mu sani ba lalibi mu yin sallah a kan kai yana sa Allah ya aika mu cikin kokari ne sai Allah ya yi na ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا تمدن عينيك kada ka miƙa karka miƙa idanunka ila ma mata'ana bi zuwa ga wato abubuwan da muka kadiyar da su daɗi da shi azwajan min wani wato nau'o'i da gaske Allah bar wajen sarki ya hore wa kafirai da waɗanda suke wato mushrikai ya hore musu abubuwa na jin daɗi da kayan alatu da dukiya ba na ba alaihi salatu wasalam Allah ya ce wata kar ka rika miƙa idanunka zuwa ga wannan abubuwan da aka ba su na jin daɗi dangane da mata mata da suke da su da ƴaƴaye da kuma dukiya kada ka miƙa idanunka zuwa ga wannan abubuwan zarat alhayat ad-dunya duk kawai duka wata duniya ne wannan kuma ka annabi ya fara hadisin bukhari inna mimma akhafu alaykum ba'di ma yusawu alaykum min zarat ad-dunya wa zinatiha hadisin bukhari ina daga abin da nake jiya muku tsoro bayan na bar duniya ina nan da yake ma yusawu alaykum ina abin da za a buɗe muku ji na kana da kawace kawace duniya da kuma al'adan duniya mutane su rika sake Allah akan wa'annan abubuwa to shi ne abin da annaba ne da zai zama yake muna ji muku tsoro a kan to shi Allah wanda ku san sarki yake idan ku da hobi duk wani abubuwan da kaga mun ba su mun ba su aini da cikin kalilan kali ne don mu jarabe su wani sura bika lallai arzikin ubangijin ka khairu ne shi ya ba alheri wa ka kuma shi ne wanzuwa rana da rake bayan naka mun sura sai Allah yake wa mur'ana kai da umar da iyalinka bi salati da yin sallah ka umarci matarka idan za ka tafi sallah asuba ka tafi ta sallah mutukar ba lokacin tana al'ada ba to ka tafi ta idan ka dawo ba ta sallah ba ka kuma tafi ta amma ko da za ka ji kai ke zuwa masallaci ba ruwansa ba ruwansa da iyalin ka ballan tana ayaya idan kana tafi iyalinka matar gidan ke nan yana nuna iyayen ka ba za ka tafi amma wallahi da yawa za ka mutu tafiya da sallah kawai ba ruwansa da iyalin wanda annaba dai zai zo ba ma tallafa farilla ba sallan nafila ce waye duk wanda duk wanda ya tashi sallah ya rika da iyalinsa idan ba ta tafi ne ya ba mata ruwa ta tashi suka yi sallah raka a biyu to za a rubuta su cikin azzakiri na Allah kafiran azzakira saboda haka sallah fa Allah ba ku da tajiri idan an dawo ba tashi ba kuma tashi wannan shine hakkin da yake ga iyaye kenan ko kuma mazaje wanda suke da iyali to wa mur alaka bis salat Allah ya ka umarci iyalinka bis salat da yin sallah kaga haka Allah ya yi annabwa Isma'il واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا Allah ya ce Allah ya yarda da Annabi Isma'il ne zai wuri na umarta iyalin da zuri da Allah kuma su ba da zakka to sai Allah ya yarda to kai ba ka tashi iyalin ba ruwan ka sallah shi ne Allah ke ka umarci da bil salati wa tajir alaiha ka kuma yi hakuri akan haka ka dage ka jure Allah yake la na aluka rizqan ba arziki muke tambaye ka Allah baya cewa kowa ya bar jona ku kisa a cikin suratul juara da an yi gaba an yi gaba zai ce wa ma sa'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala ko ala rabbil alamin ko ala Allah a wani gurin saboda haka ba da neman lada su kansu yan jakadin ballagana ubangiji ba ta neman a basu wani abu saboda haka la nas'alu qariban Allah yake na anu narzukum mu ne za mu azurta ka wal aqibatu lil taqwa in ka wakan dina ga wanda suke yi da kawata da tsoron Allah ko sai Allah yake وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Allah ya ce wa kanu za ka yi suna cewa laula ya ci na bi ayatin da rabbi dan me yasa shi annabi bai zo mana da wata mu'jiza daga ubangiji ba bai zo mana da wata alama cewa Allah ne ya yi mutu ba me yasa Allah ya ce awalan ta ajin bayyana shin wato hujjoji wasu zo mutu ba ma fi sahobin ula irin wanda suke cikin littattafan farko shi ne inna hada la fi sahobin ula sofi sofi Ibrahim wa Musa kaga ya zuwa da zamu annabi so da kadura da Ibrahim alaihi salatu wasalam da taura da annabi Musa ya zo a nan amma suna cewa wai dan za a kawo muku aw lam ta'tihim bayyinatu ma fi shin hujjoji wa zo musu ba dan gare da cikin takaddun annabi Musa a taura kenan da kuma na annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sun zo amma ba su koyi da su wani Allah ya ji ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Allah ya ce walau anna kuma za ta rika cewa walau anna halakna wa ubangiji ne da ake mu halakar da su bi azabin min qabli don ka azaba kafin shi ciwa kafin sakon nan ko kafin aiko annabi ko kuma kace dole kafin aiko annabin da sakon da wato ya dawo da shi da mun yi muka haka da kalu da kaji suna cewa rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan dan me za ba ka aiko mana dan ajiri ba me yasa baka yi kuma da dan aiki ba bana ce ni aya take ga mun ba ayoyin ka da ka turo da dan aiki min kauli annabi la tin ka bu a tozar da mu wa ga kuma abun ya da mu ina ga yi gola a ce da za mu yi wannan abun da ku rika bada alhali kuma ai dole a kar ajin zin kai dai sai aya ta kai Allah ya ce قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
Allah ya ce kul da ya mutu ya Muhammad liman wato ai liman kazzabaka wa khalafaka da yawo wanda ya sanya ta maka ya kuma zaba maka wadda war ala kuburi wa inabi ya dora wajen kafircin da kuma taurin kansa Allah madaukakin sarki yake to da ya mutu kullum mutarabbi ko ne nawo ne ku mu da ku kowa yana jira yana jiran tsammani fatarabbasu ai ban da zuwa ku saurara Allah yake annabi ya ga muku cewa ku saurara da mu da ku din jira muke magana Allah ne saboda haka ku saurara fa ta'lamu da sanu za ku san cewa man asabu sirati sawi da mu da ku zuwa ya akan wato ma'abuda wato hanya wacce take madaidaiciya ne kai suwaye za su gane ai a ɗari kuma mutane suwaye za su gane da mu da ku za a gane suwaye suke kan hanya ta dokar wanda suke yi tafiya wa man yada sannan kuma wane ne yake kan hanyar shirya kamar da Allah ya faɗa wa sauka ya alamu da ayi raunar azaba man abdan ne sabila suratul furqan da zamu jira da ba ko kuma ta ya alamu da kadan man kadabu ajr da sannan za su gane gobe wane ne makalici kuma a karari saboda haka su ne da musulmi wato zaɓar da Allah maɗaukacin sarki ya yi annabawa da shi ba wannan shi ne karfi abubuwan da wato muka karanta wannan sura da albarka abubuwan da muka faɗa ne ya yi a wani nan sa wanda muka ce Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan na akwai ayoyin imranin fiye ko imranin fiye da ayatun ke ba da ayatun jama'a da zuwa da kuma wani misali والألم Oke to, eh to wai an kawo da kadin da yawa raba mutane na ko to ma da Allah Allah ya baka ce Allah ya baka ce Allah ya baka abubuwan da kuma da Allah ya ba mu nan sa wannan muke kuskure Allah ya baka ce sarki da ya ji mana akwai wannan tambayar da wani bawa Allah ya yi wannan da kaji da zuwa Allah ya samu sura na da zai mu sura a ya yi wuce ba shi ya kasance ne aikata manyan laifuka duk lokacin da ya aikata kuma wannan laifuka ba abin da yake sai da na sani an yi ji ba shi da lafiya a wannan lokacin yace wallahi malam duk lokacin da zan tafi gurin taron Allah ina tafiya ina karanta Allahumma anta rabbi har zuwa ƙarshen da a wato yana karanta da yi da yake ba yace idan na gama aikata laifin ku ba ina yawan tafiya na aure na kuma da riya da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yace gode yace da Allah ne ne ya wuta ana ga wannan zamu zuwa da tafi da ya ta Allah wallahi ya sauka ina yana da cewa an yi sabani wasu suna cewa indiya wasu ce a wajen wani gari wani indiya da ake inda annabi adam alaihi salatu wasalam aljanna ne rayuwarsa abin da yake ko ko bayan an sako da su su ji alma da suke sabani wasu ce a indiya abin da yake ko an yi ci gaba da rayuwa wasu ce a gefen Ghana wasu suka faɗi wani gari ba wani dalili saboda haka sabani ne mutane in kuma kuma sannan magana ce ce ya yi da zuru wa zai ba ba zai cuta da kai ba zai amfana da kai ba ruwan ka da yin gida shi kawai ne sun da ake duka koya shi ne wato abubuwan da ya faru da shi da gida wannan shi ne wannan duka ina ga wannan ja Allah ta ji mu zuwa Eh akwai wannan magana ita ma shi za mu ga in kana so ka more dalibin ilimi zai koma a fitar da zaniya eh akwai zaniya da arafa misali arafa ta nan ne da ake da junan sannan akwai bawuji a gurin malam bawuji ne ke jin wannan tafsiri cewa an sa wata kina mai jinda ne saboda sun hada jinda ka taba ji malam ya sa wata mai jinda wannan ai kamar kamar garba ne ko me za a ce cewa abubakar garba ba su taba yin balarabi ana ce mai garba ba ko ba ta waje to amma ba da wannan hawo da yake annahu yujira fi zarbi ne zarbi ne sai la to da ga wai shi annabi aka kunni sai shi ce manzo sai shi ne kawai ana ce wanda garba ne saboda wannan yana gaban da annabi to wannan kuma mun taba shi ne yayi wallahi mun ga ana yi kula eh yo ga shi da yanzu da ba wani wala ne shi ba wala ga ba ka diga ba amma malaman mu tunda muna da malaman da Allah wanda shi da a a alhamdulillah da gobi wanda bai da malaman da shi da kuma kan Hausa ko dai da shi da gobi da ga na da ba irin wannan abubuwa amma dai da shi da shi irin wannan ne da kike yi ne wallahi mun ta abubuwan da kuma dai Allah ba mun da wannan mun shi ne Allah ya yi ina da kowa ne da suna tsayawa gobin da muka wuta Allah ya rubuta da shi da ba da shi ya ce ku ba mu ko da Allah ya nuna mana kariya sai ya ku ba mu ko da wannan da sai mana wasiya da aka Allah ta yi maka ba Allahumma inna nas'aluka wa asli an ayyuma tara wa la tu'mina ya Allah ya tsaya ku ka واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين اللهم كن هديتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا كفة عين او قلة ذلك ان اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين